الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna hudu ga watan safar bakwai kai ga watan safar shekara ta 1444 wacce ta daidai da hudu ga watan tara shekara ta 2022 a cikin karatun littafin mabahis fi ulumul qur'an na marigayi manna alkatan Allah ya masa rahama za mu tashi lamba ta biyu bayan ya yi shimfiɗa da gabatarwa ya takaitaccen tarihin kafuwar ulumul ƙura'an da kuma rubuce-rubucen da aka yi akan wannan ilimi tun daga farko har zuwa wannan lokaci da muke ciki to yanzu zai shiga kuma bayani akan ilimin dama ka'idar wannan ilimi a farko akan yi ta'arifin shi kansa ulum din a shi kansa ulumul qur'an din to kaga aka ce ulumul qur'an ibara ce da aka hada harafai biyu mudaf da mudaf ilayh ulumu da kuma alqur'an to sai a fara dalla-dalla ce mai ulumu mai kuma alkur'an daga baya kuma sai a ce to in an haɗe su kuma ulumul qur'an mai ake nufi kamar da sauran ilimai ma duk haka ake in aka ce usulul fiqh sai a ce to mai usul mai fiqh to in an haɗe usulul fiqh mai ake nufi an ce qawaidul fiqhiyya sai a ce to me ma'anar qawaid me ma'anar alfikihiyya to an haɗe su gaba ɗaya me ake nufi to haka tsarin yake to shine ce alqur'an alqur'ani kafin ya ta'arifin menene ma'anar alqur'ani kalmar alqur'anin lugatan wasilahan sai fara bayanin abinda alqur'anin ya kunsa da matsayin shi alƙur'anin da abin da ya bambanta shi da sauran littattafai ya ce min fadlillahi alal insan yana daga baiwar da Allah ya wa ɗan adam annahu lam yatruku fil hayati bai kyale shi a wannan rayuwa yastahdi bima awda'ahu Allah fihi min fitratin salimatin ba kyale shi ya nemi shari'a da abin da Allah ya bashi na lafiyayyar ɗabi'a ba ta ƙoduhu ilal khairi ta ja shi zuwa ga alhairi wa turshiduhu ilal birri ta shirya da shi zuwa ga nagarta fa kawai duk da Allah subhanahu ta'ala ya halarci kowane ɗan adam da kyakkyawar ɗabi'a asali dukkanin mutum ana halittarsa ne da lafiyayyar ɗabi'a ɗabi'a da ta dace da mutuntaka to amma akan samu canji ne daga nagarta zuwa mugunta daga daidai zuwa ba daidai ba saboda tasirin waɗanda shi mutum ya taso a hannunsu da wurin da ya taso wannan shi yakan canja mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkanin wanda aka haifa ana haifarsa ne akan lafiyayyar ɗabi'a yula da alal fitira sai dai masu rukonsa ko masu rainansa iyayensa su mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi wato tarbiyyarsa sai ta canja kenan amma da za a bar shi a haka to yana da ɗabi'a mai kyau ɗabi'o'insa za a ga da zamantakewa da kunya da mutunci da nisantar munanan ɗabi'o'i to duk da haka allah bai kyale mutum da wannan ɗabi'ar tasa ba domin tunanin ɗan adam ya gaza ba zai iya kaiwa zuwa ga ƙololuwar abin da duka abin da allah yake so ko din nagarta ya guje ta ya aikata ta ba duk abin da yake na ba nagarta ba ya guje masa tunanin ɗan adam ba zai kai ga wannan ba bal ba asa ilaihi baina fataratin wa ukhra rasulan sai ubangiji ya aiko wa ɗan adam manzo da tsakanin wani lokaci zuwa wani lokaci ya hamilu min allahi kitaban wanda yake ɗauke da wani littafi daga Allah ya da'uhu ila ibadatin lahi wahada wanda yake kiransa zuwa ga bautar Allah shi kaɗai wa bashir yana masa bishara wa yunzir yana masa gargaɗi litakuma alaihi hujja domin hujja ta tabbata a kansa e kamar yadda Allah ya faɗa li Allah ya kuna da gashinan rusulan mubashirina wa munzirina لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل manzanni ne waɗanda aka aiko su mubashirina suna masu bishara wa munzirina suna masu gargaɗi mecece hikimar aiko su la'alla ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba da rusul domin kada wata hujja ta hau kan allah bayan aiko manzanni eh kamar da wani wajen ya faɗa ya ce walaula an ya kunan nasu menene fa ya ƙulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nahza qul kullun mutarabbisun fatarabbasu ma'ana hikimar aiko manzanni shine dan kada a zo ranar alkiyama a ce me yasa kuka yi kaza me yasa ba ku yi kaza ba su ce to ai mu da an aiko mana manzanni ai ba a gaya mana ba da ba da an gaya mana da mun da amma mu ba a ce mana ku ba to dan a hana dan adam a toshe kafar wannan jayayya da wannan abun nan din shine Allah ya aiko manzanni dan su zama hujja akan mutane wa zallatil insaniya ɗan adantaka mutuntaka ta ɗan adam ta ci gaba da wanzuwa fi ta ha a cikin canje-canjenta wa roƙi ya halfikiri da ɗaukakar tunaninta walwahayu yu'awiduha wahayi yana kokkoma mata wa yuhillu mushkilati halwaqatiya yana warware matsalolinsu na lokaci fi nitaqi qaumi kulli rasulin a iya zamanin kowane manzo a kowane lokaci yayin da zamani ya canja sai Allah ya aiko manzo da shari'a da ta dace da wannan zamanin da shari'ar da ta dace da mutanen wannan lokacin hatta tamala nadjuha har sai da nunar dan adam ta cika duk sanda lokaci ya ja aka samu canji to ci gaba ake samu koyaushe duniya ci gaba ake ba baya take ba ba tsaye ake a wuri guda ba ana ta samun sauƙi a rayuwa ana ta samun cigaba ana ta samun cigaba to zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake alamta cewa duniya ta kai ƙarshen cigabanta duniya kamar in mutum ce to a lokacin ta balaga tun zamanin annabi adam tana jaririya zamanin annabi nuhu zamanin wane ne suna ta girma tana ta girma sai zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya ta cika ta zama balagaggiya daga nan kuma tana daɗa haɗa hankalinta tana daɗa hankalinta domin tun daga aiko shi har yau har gobe har ai tashin kiyama da a cikin zamaninsa ake duk al'ummin nan daga aiko shi zuwa tashin kiyama da al'ummarsa ne shi sa aka kasa al'ummar gida biyu ummatul ijaba da mai kuma ummatul da'awa ummatul ijaba musulmi da suka amsa kira suka yi imani shi ummatul da'awa wanda ake ta fama da su sun ƙi karɓar kira to su ma dai al'umma annabi ne da arnan nan ko sun ƙi ko sun so su ma al'umma annabi ne kuma ko sun ƙi ko sun so a cikin zamanin annabi suke a zamaninsa suke to shi ne cewa aradallahu lirisalati muhammadin sallallahu alaihi sallama an tushirika alal wujudi sai Allah ya yi nufin manzancin manza Allah sallallahu alaihi sallam zai haska wannan duniya fa ba'athahu ala fatratin minar rusul sai Allah ya aiko shi a lokacin da manzanni suka yanke shine ala fatratin minar rusul kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul saboda tsakanin annabi Muhammad da annabi Musa annabi Isa kai tazarar shekara 600 ne to ka haka shekara 600 ai ba wasa bace shekaru irin na da lokaci irin na da mai tsawon gaske in aka yi juma'a sai an kagu sannan za a kuma yin juma'a in aka yi sallah sai an mamance da sallar tun ana lissafi sai an gaji an daina in aka kama azumi sai ga kamar shekara ake za yi azumin aitai aitai in aka ɗau azumin kan a sha ruwa a yi bacci a farka a sake komawa a yi wanka a je yawo a dawo a yi wanda da kyar sannan za a ce an sha ruwa saboda waya ta ƙarabu zaman to daga baya yanzu abubuwa da sai suka kuntace da za a karatun sayul bukhari mun karanta hadisin da yake magana tashin alkiyama alamomi daga cikin alamomin akwai taqarubuz zaman lokaci zai kuntace da kuma dunkulewar duniya ita kanta duniya za ta kuntace za ta zama kamar wani gari guda ɗaya kamar ka shiga nan ka fita nan kawai babu wani ɗaukan lokaci to abinda ban bayani ba a ciki ɗazu su kansu wayannan hanyoyin sadarwa na zamani yana daga cikin taƙarubin zama don da tangaraho da ake yi da tarho wanda ake wana wannan ba ko ina ne ake da shi ba kuma in aka wana aka wana aka wana aka yi lambobin in aka yi wa wancan waya sai an yi shiru magana ta je masa yaji sannan ya ba da amsa shi ma ya shiru magana ta zo ma sannan ka ji amsar haka maganar da za a yi ta a minti biyar sai a minti goma ana yin ta kuma ba kowa ne yake da wannan tarfan ba ana na ana nan sai aka zo telegram kana bugawa sai wasiƙa ta je masa ana nana nan sai aka zo wireless wannan tarhon ba sai an sa waya ba kuma da mai waya ne daga nan duk inda za a yi tarhon sai a ja waya tun daga nan har Legas, tun daga nan har maiduguri a ƙarƙashin ƙasa a sama a kan wane ne ana sai aka zo da wireless to ana nan ita ma sima tarho sai ya zama tsohon yayi yanzu kawai sai ga salula tun ana yin katuwa nan da ake ce wata doya ko ko wata katuwa da ake cewa doya aka zo waye aka zo waye yanzu gashi gwargwadon kankanta ta gwargwadon darajarta da girmanta da tattaro abubuwa masu yawa yan mintsitsiya komai da komai yana ci yanzu nan mutum daga saudiya daga china daga indonesia daga morocco sai ku yi magana da shi tar-tar-tar sai ba aka zo da video call kuna magana kana ganin sa yana ganin ka sai aka zo da true caller kana ya nema wayan ma baka da lambarsa amma wayar za ta nuna ma sunansa wane ga inda yake ma wayar ga ma hotonsa duk dai gashin to kaga duk taqarubuz zamani ne yana daga cikin lokaci da ya zo kuma du mu'ujiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai duniyar ta kai ƙarshen ci gaba tunanin ɗan adam ya ƙure bom sai a busa ƙaho kuma a tashi kiyama hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alayha أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أما ما أكي بكاتا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سوى إذا سامو دار السلام للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كنغر الروفة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثل وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كاغا بياني مالا فلا فلا kitabun fussilat ayatuhu fella fella alqur'ani ta Allah ka samu dace liyukammila aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzanci ya yanke dan me liyukammila sarha ikhwanihi ar-rusul dan ya cika katan gini katafaren gini wato na ‘yan uwansa manzanni da suka gabata, sar gini mai tsaho mai girma mai faɗi ya hama nubinin lisarhan ko? la'allai abu rugul asibaba kangara ta kai kangara kafurci ya kai kafurci fir'auna ya ce shi sai ya ma hausa ma ya ga waye ne allan da ya aiko musa sai ya yaƙe shi sai ya gama da shi sai ce kai hamani a yi min ginin da ya fi kowane tsaho a ƙasar misira ɗin nan na hauna hauna hauna je na ga la'alli ablugul asbab asbabar samawati fa'attaliya ila ilahi musa na je na ga waye ne allan musa duk da ma dai na san ba wani abu zan gani ba ko na hau wa inni la'azun na ho kazi ba na san ƙarya yake ba wani allah da ya yi koyi amma dai mu ƙura ƙaryarsa kangara ta kai kangara to sarh katan gini eh wanda yake mai tsaho kuma mai karfin gaske to sai Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zama shine wanda zai gama cike cikamakin wannan ginin da aka fara tun zamanin annabi Adam na aiko manzanni bishira bishari'atihi al'amma ya koshi da shari'arsa ga mammiya alkhalida dawwamammiya wa kitabuhul munazzal alaihi da littafinsa da aka saukar masa wa huwa alqur'an alkarim shine alqur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yace masali wa masalil anbiya min qabli misali na da misalin annabawan da suka gabace ni ka masali rajulin bana baitan kamar mutum ne ya gina wani gida fa'ahsanahu ya kyautata gidan wa ajmalahu ya ƙawata shi ila mawdi alabinatin min zawiyatin sai dai wurin da za a sa wani bulo guda ɗaya daga wani gefen ginin ko ina an yi gini an yi filasta an yi shafe an sa tayil an yi wayarin an sa kayan ɗaki an yi komai to amma a cikin garin a wata katanga daga cikin garin akwai wata ɓula bulo ɗaya ya rage kawai a sa a yi mafilasa a mafiyanta shi kenan gini ya kammala faja'alar nasu ya tsofo na biyu mutane suka zo suna gewaye gidan nan wa ya ajabu na minhu suna mamaki gidan yana burge su amma da sun zo suka ga wannan bulan sai su ce laula hadhihi labina ba dan wajen nan da babu dan tubalin nan ba ai ginin nan ya kai kawai rashin wannan wannan abu rashin tubalin nan ne kadai ya tauye wannan ginin yace fa anan labina to ni ne wannan bulan wannan tubalin da aka sa aka karasa ginin aka kawata ginin wa ana khatimun nabiyina ni ne cikamakin annabawa fal qur'anu risalatullahi ila al insaniya kafatan shi al qur'ani sako ne na ubangiji zuwa ga bil adama mutanen duniya gabaki ɗaya su al insaniya masdari ne ko na anisa ya anasu insanan insaniya wani irin masdari ne a cikin masadir da muka yi a karatun sarfu ya sunan irin wannan masdara al'insaniyatu al-mazdar mimi ina mim ɗin a jiki a farkonsa ai shi mazarar mimi wanda ya fara da mim ba ku fara nazarin littafin ba kenan eh masarar marra insaniya bil adama guda ɗaya to makamancinsa demokratiya ishtirakiya falsafiya bahalawiya duk masdarai ne sunansu duk suna ɗaya ne da su rukuni ɗaya ne yanzu duk balokokon nan da aka yi ta yi yi ne biyu to ba a fara nazarin ba sai yaushe al'insaniya masdar suna'i masdar suna'i mazare da ake kagasa ake kira shi ba daga fi'ili ba kaga daga insan ne mutum daga na ka samu insaniya kamar nisawiya daga mata ko kamar ijtima'iyya daga mujtama' to shi ake kira almasdar as-suna'i wa qad tawataratin nususu nasoshi sun zo mutawatirai addalla ala zalika fil kitabi was sunna wanda suke tabbatar da shi manzo shine cikamakin annabawa kuma Allah ya koshi ne zuwa ga dukkanin mutane daga ciki akwai inda Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ka ce ya ku mutane hakika ni manzan Allah ne jakadan Allah ne zuwa gare ku baki ɗayanku ba wani wanda zai ce shi ba wajensa aka aiko shi ba banda shi a ciki Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira tsarki da buwaya da yau alhairi madawwami ya tabbata ga wannan da ya saukar da alkur'ani ga bawansa don ya zama mai gargadi ga talikai wa kana kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi kafa sannan ga hadisi yace duk mutane kowane annabi ana aiko shi ne zuwa iya al'ummarsa amma ni an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya walan ya ce ba da huri salatin okhara babu wani manzanci kuma da zai sake zuwa bayansa saboda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin Muhammadu ba uban kowa ne a cikinku ba, kowa da ubansa, shi uban ‘ya'yansa ne, walaki Rasulallah wa khataman nabiyin sai dai shi manzan Allah ne kuma shi cikamakin annabawa ne. To, kaga wannan nassi ne sahihi sarihi qat'iyyad dilala qat'iyyus subut akan cewa babu wani annabi ko manzo da zai zo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka a farko karshe karshen karni na tara 1877 ina jin zuwa farkon 90s tura mulkin mallaka lokacin da suke kokarin su mallake su wa indiya mulkin mallaka musulmi suka ja daga sannan musulmi suna da ƙarfi a indiya indiya tana haɗe da pakistan tana haɗe da kashmir musulmi suka ja daga suka hana su sakat to sai suka ƙirƙiri wata sabuwar aƙida a cikin aƙidun musulunci su turawan ingila ita ce aƙidar ahmadiyya ko ƙadiyaniya sai suka ce a wani aƙidar ai ba a rufe annabta ba daga kan annabi ba a rufe annabta ba ba zai yi ma a ce zamani ya zo ba wani annabi ba Allah ya ban mutane shi tabulin bituwa ba wani annabi yau shekara dubu da wani ba a ce ba sai suka ce sam kuma waye annabin to wannan lokacin sai suka sa wani yaransu Ahmad Gulam shine ake danganta aƙidar zuwa gare shi ake ce mata ake ce musu ahmadiyya ko a danganta da sunan ƙauyensu ƙadiyan ake cewa ƙadiyaniya to wata shiriritar da sai aka ce musu to ga aya ta ce walakin rasulullah khataman nabiyin sai suka ce a ai fahimta ne ba ai ba manzancin da Allah ya rufe shine manzancin da za a aiko manzo da sabon littafi da wata sabuwar shari'a amma shi manzan annabtar da za a ci gaba da yi ita ce a aiko annabi amma ba a bashi wani sabon littafi ba sai dai a jaddada masa za a yi mar wahayi amma wahayin ba sabon abu ba ne zai rinka jaddada abin da wancan annabin annabi Muhammad ya zo da shi wai annabi ne mu jaddadi kamar da da turan suke ta a prophet without portfolio kaga ko a naɗin gwamnatin aka ce minista ne without portfolio ko appointing wato an yi masa naɗin je kana yi ka ba shi da office ba shi da ofis to shi ahmad gulam wai shi abin da yake abin nan kiya kuma wata shiriritar da ya mutu wai kuma sai ɗansa ya zama shi ne annabin da ya gaje shi to kaga waye yake ba da manzanci kenan ashe ba allah ne ya naɗa shi ba shi ma shi ma ɗan nasa yanzu jikansa ne kuma yake gadas har yanzu annabtar a jinin shi gulam ɗin take ba ta fita daga jinsinsa to sai suka zo da cewa shi an masa wahayi wai kada wani musulmi da ya da ya yaƙi turawan mulkin mallaka dama manufarsu kenan a kassar jihadi an masa wahayi an shafe jihadi an daina kawai a miƙa wuya ga wayannan mayaƙa 'yan mulkin mallaka to kuma abin takaicin suna nan suna ta yaduwa duk da dai a nan arewa ba su yi ƙarfi ba amma a cikin yarabawa suna da yawa ƙwarai da gaske suna nan ga makarantarsu nan da asibitinsu ahmadiyya secondary ahmadiyya hospital suna nan to wallahi sauwake akwai littafinsa da ya yi da suna ma da yawa littafan wai duk wahayi aka yi masa duk wahayi ne duk shiriri ta ce a ce sai ya ɗauko rabin aya sai ya larabcinsu sai ya ɗauko nan sai ya haɗa sai ya haɗa wai wahayi aka yi masa to duk musulmin duniya malamai sun haɗa kan cewa su kafirai ne ba ma a barin su je aikin hajji sai ya ce to ai shi kenan an masa ma wahayi don mabiyansa ya koma ƙauyensu can za a rinka zuwa aikin hajji can kadiyan ƙauyensa a pakistan a can yanzu suke zuwa duk lokacin aikin hajji su can suke zuwa su hau duwatsu su zazzagaye kabarinsa su yi waƙe-waƙensu da abubuwan da za su shi kenan su dawo mutu ya dawo ana ce masa alhaji ya je ya yi aikin hajji kuma headquartersu har yanzu a ingila take headquartersu ta duniya inda za ka gane dai abin dai su dama kafiransu suka tsara abinsu falagarwa babu mamaki min an yi atiyar ƙura'an wafiyan ƙura'ani ya zo mai cikawa bi jami'i matalibil hayatul insaniya da dukkanin abubuwan da rayuwar mutuntaka take bukata alal ususil ula bisa tuwassa na farko lil adiyani sabiq samawiya ga addinai na sama wato tunda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya koshi ne domin ya cika manzancin manzannin da suka gabata to kuma shine na ƙarshe daga kansa ba wani sauran sako da zai sake zuwa to sai Allah madaukin sarki ya aiko shi da shari'ar da ta zama da ta tattaro duk abin da rayuwar dan adam take bukata har zuwa tashin kiyama duk sanda ake karanta alkur'ani inda an yi masa kyakkyawar fahimta sai kaga kamar yanzu aka saukar da shi kamar a yanzu abin da yake faruwa a yanzu dinnan a kansa yake magana Allah ya ce shari'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilaik wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wala ta tafarraku fi shara'a lakum min ad-din Allah shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan shine irin addinin da yawa annabi nuhu wasici da shi wama wasaina wallazi auhayna ilayka da kuma abinda muka yi wahayinsa zuwa a gare ka wama wasaina bihi ibrahim kuma shine dai abinda muka yi wa annabi ibrahim wasici da shi wa musa da musa wa isa da isa abinda muka umarce su shi shine ana kai madina ku tsayar da addini ku bi wannan addini na ta Allah wala ta tafarraqu fi kada ku rarraba a cikinsa a nan wannan aya zaka ga girmamawar Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi Nuhu da sunansa ya faɗi Ibrahim da Musa da Isa amma shi sai amfani da zamirul muhatab wa ma wallazi auhayna ilaika da abinda muka yi wahayinsa zuwa gare ka sannan kuma shine ai na ƙarshe ko to kaga da sai a jero nuhan mawasa bihi nuhan wa mawasana bihi ibrahim wa musa wa isa sana ce wallazi auhaina ilaika amma daga nuhu wanda shine na farko sai shi ya zo kuma shine na ƙarshe sai ibrahim da musa da isa suka biyo bayansa wannan ma darajtawa ce duk da shi ya zo a ƙarshe amma gaba yake da su a daraja to me yasa aka fara da nuhu me yasa ba a fara da shi ba to dalili saboda nuhu shine manzo na farko kuma a nuna cewa abin nan da ya zo da shi ba fa wani sabon abu ba ne abu ne da ya taho tun daga zamanin annabu nuhu maganar kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki wata hadda rasulullah sallallahu al'araba bil ƙwar'an manzala sallallahu ya ƙalubalanci larabawa da wannan alƙwar'ani da ya zo da shi wa kan na zalabi bilisanihim alhali kuma da harshensu aka saukar da ƙwar'anin wahum arbabul fasahati wal bayani su ne iyayen fasaha da iya magana sun ce ƙarya ne ba Allah ne ya aiko shi ba shi ya ƙirƙira aka ce to ai maganan nan da ya da larabci ne ko kuma gwanaye ne a harshen larabcin nan da waƙa da waye to kuma ku yi irinsa mu gani falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin fa'atu bi ashri suwarin min mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum fa'atu bi suratin min mislihi duka ɗaya bayan ɗaya suka kasa aka kuma goranta musu aka ce ba fa za ku iya ba ba za ku iya ba aka ce kai inda ku da aljanunku za ku haɗu ku yi ta taimakon juna wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa ba za ku iya ba ba su yi zuciya sun buge ƙirje su ce mu ɗin za a ce ba za mu iya ba to bari a gani duk suka yi ƙos wannan ya nuna an ƙure su Allah ya ce da mutane da aljanu za su haɗa a kansu zo da irin wannan alƙur'anin ba za su iya ba ko da za su rinka taimakawa junansu la'in samatul insu wal jin alanyatu misl hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira wannan challenging din kalubalen har yanzu yana nan inda wanda ya isa ya amsa wannan kalubale ya ce mu za mu iya mun gaji da wannan gorin da ƙur'ani yake ba babu shi ne ce fa'ajazu an ya tuwa misalihi suka kasa zuwa da makamancinsa au bi ashirin surin misalihi ko da surori goma irinsa au bi suratun misalihi ko sura ɗaya ma fasabata lahul ijaz saboda haka sai mu'jiza ta tabbata gare shi wa bi ijazihi tabatatir risala da wannan mu'jiza ta sane manzancin manzo ya tabbata wa kataballahu lahul hifza Allah ya tabbatar wa da alqur'anin nan kariya wan naqala mutawatir kuma aka rawaito shi jama'a daga jama'a yawa daga jama'a masu yawa daga jama'a masu yawa ba wani abu ne da aka rinka yinsa cikin sirri a cikin duhu ana ɓoye-ɓoye ba a bayyane ƙura'ani duk yadda wannan yake ya sani haka wannan ya sani yadda ake yi a wannan ƙasa haka yake a wannan ƙasa ba wani bambanci dole ta harifin babu karkatar da ma'anarsa au tabdilin ko canja lafazi famin ausafi jibril lazina zalabihi yana daga sufofin jibril wanda shine ya sauko da alƙur'anin nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shine ya sauko da shi wa min awsafihi wa awsafil munzal alai kai yaran nan magana yana daga siffofinsa da kuma siffofin wanda aka saukar wa ɗin Allah ce innahu la qawli rasulin karim hakika shi alqur'an nan magana ce ta wani ɗan aike mai girma nan sai arna suka ce a to ga shi ƙur'ani ma ya tabbatar ba maganar Allah ba ce maganar ɗan aike ce mai girma innahu haƙiƙa shi shi mai laƙaulu maganar rasulun makarimin mai girma suka ce to ga shi ƙur'ani ma ya tabbatar da kansa ya ce ba maganar Allah ba ce maganar shi ɗan aiken ce yanzu idan wani arne ya jefe ka da wannan jafa'in ya za ka ce wace amsa za ka ba shi ga shi dai ƙararrala ƙaunar rasulun kare maganar manzo ce wani babban manzo mai daraja yawwa in aka ce ɗan aike ya ce kaza to maganar wanda ya aiko shi ɗin ce cewa da ya rasulun to ya nuna ba maganarsa ba ce maganar wanda ya aiko shi ce inda maganarsa ce da ba za a ce masa shi rasulun ba ne da sai kawai a ce inna hula ƙaunar jibril an gane kowa ce la kaulin muhammad ɗan saƙo ne duk inda aka ce ɗan saƙo to abin da ya zo da shi ba nasa ba ne aiko shi aka sai ka ce da arne to sake karanta aya innahu laqawlu rasulin to jawa rasulin layi tunda aka ce rasulin dan aike yanzu kai idan ka aiki yaro siyo mun ka so sai yaron ya je ya ce ayi kaza ayi ka sai a ce maganarsa ce ba maganar ka ba ce in ma wani bai yadda ba ai za ka iya cewa a ni na aiko shi ni ne na ce ya ce kaza ya ce kaza ka gaba maganarsa ba ce in dai aka ce ɗan aike to maganar ɗan aike ta wanda ya aiko shi ce ba tasa ba ce to dai arnancin arne shi kenan fa buhitar la zai kafar ba kuma maganar da zai iya zai kuwatin shi mai abocin ƙarfi ne yanda zai arshi makin yana da tabbatacciyar daraja da matsayi a wurin Allah ma'abocin al'arish, muta'in tamma, kuma shi wannan mala'ika Jibril babba ne a cikin mala'iku, a can sama ma biyayya mala'iku suke masa, amin kuma shi amintacce ne babu wani zargi a kansa, wa ma sahibukun bi majanun, shi kuma abokin naku. da muka aiko muku shi to bayan da kuke faɗa cewa mahaukaci ba ne sam-sam ba abin da ya haɗa shi da motsin kai ba ma sahibikun bi majinun wani abokinku ba mai motsin kai ba ne wannan wani ladabi ne malaman ƙasa hausa da suke duk inda a suka ce da annabi majinun to ba a fassarawa gatsal-gatsal ka ce mahaukaci a mai motsin kai duk da dai larabcin haka ya zo majinun ɗin ta ma saboda girmamawar malamai na hausa da girmawa da ake annabi sai a ce mai motsin kai ya ayyo hallazi nuzila alaihi zikiru in na kalama jinun ya kai wanda aka sokarwa da wannan ambato in na kalama jinun ba za su ce hakika kai mahaukaci ba sai su ce hakika kai mai motsin kai ne a gani wa ma huwa alal gaibi bidanin shi ko ba mai rowa bane ga wannan labari na gaibi da aka sauka masa da abinda aka ce ya faɗa ya faɗa bai boye komai ba sanan da faɗin Allah innahu laqur'anun karim shi wannan qur'ani ne mai girma fi kitabin maknun wanda asalinsa yana cikin wani littafi abin tsarewa wanda aka bashi tsaro shine lauhul mahfuz wama la yamassuhu illa almutahharun babu mai shafarsa sai waɗanda suke ababen tsarkakewa to wannan ayar zan ba ku aiki ku je littattafan tafsiri kuma tafsiri a hakamil ƙura'an irin su ƙurtsabi irin su a hakamil ƙura'an na ibn al'arabi irin su jassas irin su ilkiya alharasi ku duba mai malamai suka faɗa wannan lamirin laye masu hu kan wa yake koma kan lauhul mahfuz ko kan alkur'ani almudahharun mala'iku ake nufi ko ko mutane daga nan za a ciro meye hukuncin taba alkur'ani ba alola ko kuma ba ba tsarki mutumin da yake da janaba zai iya daukan qur'ani ko ba zai dauka mutumin da bai da wala zai iya dauka i ko a'a to duk daga wannan ayar ne fassarori da aka yi menene laye masu hudin hudin wanne ne kitabun makanon ɗin ƙwar'ani ko lahul mafus mu ɗan haruna mala'iku ko kuwa bil'adama ake nufi to aje a duba a game malamai suka faɗa a kai an gane yawwa a duba tafsirin ƙwartsabi da daidai tafsirin da suke kula da bayanin hukunce-hukunce eh man sha a falyaktub in ka rubuta za ka taimaka kanka kware da gaske ka rubuta ba kayan kuma za ka yi ba kawai ka zai ka karanta ka rubuta ka duba ka karanta ka rubuta zai taimaka ma irin wannan abubuwan a rinka yi zai taimaki mutum kwarai da gaske in ma ba ka da littattafan ka dubo a waya yau ka haƙura da chatin ka haƙura da night free mai suke cewa free call ka sai data ka sa ka je kai ta yi to lokaci ya yi ko? to Allah ya samu dace ولم تكن هذه الميزه